عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحد قليل وداد العبد فيك تفاء ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي العليا ثنا وثناء فإنك يا ياسر طه محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الملائكو suna yi wa wanda suka samu suna zikiri ko suna karatun Qur'ani addu'a addu'a ce ta zarto har ta iso nan Allah kai musu gafara Allah ka jikar da su aljanna tare da iyayensu da ƴaƴansu da matansu musulmi Allah kai musu gafara Allah ka raba su da zunubi shine joje musayyi'ati Allah ka kiyaye su fadawa cikin zunubai wa man taji sayyi'ati yawma idin faqar rahimta duk wanda ka raba shi da zunubi ka kiyaye shi fadawa cikin miyagun ayyuka yawma idin ran lahira faqar rahimta wa kila wannan mutum ka ji kansa kai masa rahama wa zalika samun wannan huwa shine alfawzu babban rabo al'azimu mai girma su waɗannan mala'iku su ne za su zo ranar da mutumin zai mutu kuma إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم dan da mumini zai mutu su ne irin wannan mala'ikun ne za a turo su su ci ado a cikin kamanni da ‘yan adam so cika wuri duk inda ya jefa idon su kaɗai yake gani suna ce masa karka ji tsoro za ka mutu karka ji tsoro za ka mutu karka yi bakin ciki abin da za ka bari za ka mutu to sai suna masa albishir karka damu za ka mutu amma karka damu karka ji tsoro karka yi bakin ciki abin da za ka bari ba komai sai duba ce ni kun san ni amma ni ban san ko ɗayan ku ba ta ai mu mala'iku ne mu ne muke tare da kai duk lokacin da kake ibada kake zikiri kake karatun qur'ani muna tare da kai mu ne muka addu'a a wancan lokaci mun huto ba yau za ka tafi lahira ne shi yasa muka huto muka kuro kuro muna gaya maka ko da yaushe muna tare da kai muna tare da kai yadda muke tare da kai a duniya haka za mu tare za mu zama muna tare da kai a lahira to wannan su wannan mala'ikun su ne za su ranar mutuwa Allah ya ba mu kyakkyawar mutuwa. samu haka shi ne alfawzul azimu babban rabo kenan hira daga wuta shiga aljanna إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون
إن الذين إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم وأنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون آه كافريكما آه ذا أكراسو أجا مسو ذا سنشي a mai da su duniya yanzu sun ga laifinsu a mai da su duniya za su sake hali za su yi aiki mai kyau ba za su yi aikin da irin wanda ya kawo wannan wutar aka ce ba daman komawa duniya kan sarki mun rabbullahi akbar min maktikum wa anfusikum ko kuka ki kanku da annabin Allah yana kiran ku ku zo ku ji maganar Allah ku kadaita shi ku bauta masa kuka ji maganarsa kuke masa jawa'i kuna bautan dodo kun ci kanku yadda kun kanku nan Allah ma ya ga ka kanku sai su kaura ila limani yayin da ke kiran ku zuwa ku zo ku imani wa takfuruna kuna kafircewa
قالوا ربنا أمتنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فلنا خروج من سبيل قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فأقررنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل suna ya Allah ya Ubangijinmu a can a wuta a lahira suke yin haka da sun yanka a duniya da ba abin da ya same su mummuna. Rabbana ya Ubangijinmu a matta nan na sai ne wa ta nan na sai ne kai ne ka kashe mu sau biyu ka raya mu sau biyu ma'anan kashewa sau biyu da farko ruwan maniyi ne babu rai a ciki wato matacce ne kuma shi ne mutumin kamun ya zama gudan jini ya zama gudan nama ya zama dan adam a fesa masa rai a mace yake sannan kuma sai aka fesa masa rai ya zama ya samu rayuwa ga ga zamowansa matacce da farko ga rayuwa guda ɗaya idan ya zo duniya kuma in ya gama rayuwar sai ya mutu to in an ya mutu ga rayuwa ga zamowansa matacce sau ɗaya, ga zamowansa rayayye sau ɗaya, idan ya zo duniya kuma sai ya sake kashe shi, mutuwa ta zama guda biyu kenan, ranar tashin kiyama kuma sai a tashe shi, rayuwa ta zama guda biyu kenan. Allah mai iko ka kawo mu duniya, ka nuna mana mutuwa sau biyu, ka nuna mana rayuwa sau biyu, ya Allah Ubangiji. fataramna bi zunubina yanzu kan mun mun hurta duk abin da muka yi na laifin nan da aka mu ji duk gaskiya ne mun yadda mu muka yi laifi ya Allah mun yadda mu muka yi laifi mun faɗa a bai da bakin mu muka yi laifi fataramna bi zunubina yanzu kan abin da muke nema fa ila furujin min sabil ko za mu na hanyar fita daga wutan na kuje duniya mu sake hali
ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير ذلكم إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير abin da ya shigar da ku wannan azaba kenan za in an ci Allah guda guda ɗaya ne ku zo ku bauta masa shi kare kun yarda shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi kowa shi yayi komai kun yarda kamar da gaske ku zo ku bauta masa ku ga shi ku ce ba ku gada ba ku doro za ku bauta wa shi ne ma zai cece ku wajen Allah idza tuya Allah in an in an kira ku zo ku bauta Allah wa da shi kadai kamar ku zai kafirce idza tuya Allah wa da kamar ku wa yushrak bihi tu'minu amma in an yi maganar dodanni wanda ake yi haɗawa tare da Allah a wajen bauta su mai zoje kuke wannan kam gaskiya ne wato kun kafircewa Allah da manzanninsa kun yi imani da dodo wani jirattu yi tuminu wal hukmu lillahi al-aliyyi al-kabir yanzu kan magana ta kare maganar komawa duniya babu hukunci duka yana hannun Allah al-ali mai madaukaki al-kabir mai girma
هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رقاء وما يتذكر إلا من يريد الله إنا مدوكتين mai girma din nan shi da yurikumu ayati wanda yake nuna muku ayoyinsa waɗanda ake karantawa wanda aka karba wajen annabi sallallahu alaihi wasallama da ayoyi na tubawa tunrihimu ayatina fil afaqi fi anfusihim ka dubi gabar ka dubi yamma ka dubi kudu ka dubi arewa ka dubi sama ka dubi kasa duk ya ishe ka ayu kai dubi kanka ma ya ishe ka aya wa yanzilakum minas samai rizqan wa yake muku saukar muku da arziki daga sama ruwan sama ya zo ku shuka ku noma ku samu abinci duk sai Allah ne yake ba dodo ba wannan abubuwa duka da ake karantawa ma ya tazakkaru ba wanda yake wazantuwa illa man yunibu sai wanda yake bai da lamarinsa wajen Allah saboda haka ne Allah yake kiran mu yana cewa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatikum al'azab ku bai da lamarin ku zuwa ga Allah ku koma ga Allah wa aslimu lahu ku sallama wa Allah ta ko ina cike da bai min qabli an yatikum al'azab tun lokacin azaba ba ta zo ba kamar yadda ta zo wa waɗannan yanzu suke kukan banza wanda ba da amfani. Allah yana kiran mu, mu zama mu nibi na ilai wacce kuhu haƙi musara, mu zama kullum mun koma ga Allah mun ji tsoron Allah muna sallah abin da Allah ke nema wajen mu kenan. Kamun wannan rana ta nadama ta zo, saboda kowanne mu ya tsaya ya mai da lamarinsa duka wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma yi yin sallah mai kyau ya mai da lamarin da duk wajen Allah ya dinga yin sallah mai kyau. Amma ya tarakar ba mai lura da waɗannan ayoyi illa man yunibu sai wanda yake mai da lamarin da wajen Allah.
فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ku bauta wa Allah ku kaɗaita shi kuna masu tsarkakewan ibada gare shi ku tsarkake tauhidinsa sannan ku tsarkake masa ibada ba riya ba mummuna abu a cikin ibadar ta zo cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kun yi haka kuma ya daga lawai fadullah mukulisina lahu dina bauta wa Allah kuna masu tsarkake masa addini walau kariyar kafiru na koda kafirai sun ki ba sa so ku bauta wa Allah kada ka ɓoye addinin ka don wani mutum ransa zai baci kar ka ɓoye addinin ko sallar ka ko tsoron Allah ka kar ka ɓoye don wani mutum ransa zai baci sai dai in ka bayyana za a buge ka ko za a kashe ka wannan sai ka ɓoye domin mara aminkum munkaran falin rayyihu biyadihi falin sadifa bilsani falin sadifa bigalbi zalika azamul imani in mummuna abu ya bayyana mutum ya gani in yana da ikon hanawa da hannu ya hana da hannu wato gwamnati kenan ko mutum da ƴaƴansa idan baka da ikon hanawa da hannu da duka da ladabtarwa in baka da wannan iko to ka hana da bakinka matsayin malamai kenan irin yanzu wannan tafsiran da muke yi muna bayani to hana mummuna abu ne da baki babu da ikon mu hana da hannunmu a in hanawa in wannan din ba ba zai yiwu ba to sai ka iya bin a zuciyarka yanzu ko wasu su kasashe malami bai isa ya je kasar yi yi wa'azi ba wani shi ba ka da iko ka yi wa'azi in ka je kasar in ka yi in ka je kasar kai wa'azi kai ba wanda aka baka permit ba kai ba dan kasa ba kai kawai ne kai malami ne to za a koyi mutum ba za a sake ganin sa ba wannan su kasashe a yanzu to in ba haka ba to ka bayyana addininka mai so ya so mai ki ya ki lokacin da ka bayyana din nan kana tsoron waɗansu kar su ƙi ka to a lokacin ne waɗansu kuma za su so ka saboda haka ka bayyana gaskiyarka wato ra'ayin imamu shafi'i ya saba da ra'ayin imamu ahmad sun zo zamani mai muni imamu shafi'i da imamu ahmad wannan zamanin wato dole sai ka ce sai ka ji alqur'ani halitta ne in ba haka mutanen fada za su kama ka su kai ka fada ai maka azaba sai ka ji alqur'ani halitta ne to aka kada aka ce a fara da malamai in ba su yarda sun wa mutane haka ba mutane ba su yarda ba sai aka kamo imamu shafi'i aka zaunar da shi aka ce alqur'ani menene sai yake alqur'anu القرآن وهذه كلها مخلوقة يدك يا صوت يا هذا غدا بيار القرآن da waɗannan yatsu dukan su halitta ne ya yi tawili kenan yana nufin yatsunsa ne ba ƙur'ani ba da aka ce to shi kenan ya gane gaskiya ya gane gaskiya sai ibnu du'ad malamin kare ke ƙarya ne wato tawili ya ba ku gani yana daga yatsunsa wai ai za a sake kamo shi aka sake kamo shi da aka sake kamo shi yaya ƙur'ani yake ƙur'ani da wayannan yatsu duka halittattu ne ya gari ake e gari ake e ho ni gari ko ni halitta ne halitta ne a ba da kai yake ba da qur'ani to shi kenan aka sallame shi amma Ahmaduna Hanbal duk lokacin da aka kamo shi alqur'ani menene yake a Allah ya faɗa a cikin Qur'ani ya ce khalaqa samawati wal arda khalaqa al-insana khalaqa wane ne ina za ku samu halakar Qur'ana kullu anzal Qur'ana ki ta ba halakar Qur'ana Qur'ani maganan Allah ne ba halitta Allah bane ai masa bulala ai masa bulala a koma tsare shi kurkuku in ka zaka dauko ya dawo ba ya canja magana ce ai Qur'ani maganan Allah ne ai babu Qur'an da aka ce halakar lahul Qur'ana sai dai anzal Qur'ana sai masa duka har da cikin kurkun ne ma har ya mutu shi Imam Shafi'i aka ce masa kai ba za ka yi dabara irin ta shafi'i ba kai tawi ya kyale ka ya ce ra'ayin sa daban ra'ayi na daban shi wato abin da yake nufi kada miyagun mutane in sun mallaki ƙasa suna gaba da malamai su kakkashe malamai ko Allah zai kawo ta gwamnati tana neman malamin famu su an kashe su shi yasa ya tawili don a wanzar da malamai yi ko ra'ayi na in an kashe malami akan wata mas'ala ai ya zama hujja ga duk wanda ya zo baya akan abu kaza ne aka kashe malam wani to da haka aw ma yataka min fatulla mukhlishin lahu dina wa law kariha al-kafirun bota wa Allah kuna ma karje masa ibada kuna bayyanawa ko da kafire ba za su su gani misali za ki ga wata dariƙa mutane suna kinka suna ce maka mushriki suna ce maka menene kai wazifar ka kowa yana gani istighfari kai da salatin annabi da la ilaha illallah duk wannan abu shirku ne Allah ya san menene mushriki menene shirku kuma Allah shi ne yake da wuta shi yake da aljanna ba wanda yake da wuta da aljanna don ya ya ce maka mushriki kai ba mushriki ba babu da same ka in ma ba a rikin tunani ba idan wani ya ce karka bi malam wani sallah mushriki ne in kana da hankali ai wajen malam wani zaka je ka gyara gabar da malam daga yau ba zan ƙara bin ka sallah ba ce lafiya an ce min kai mushriki na bi mushriki sallah sai ce ka la ilaha illallah Muhammadu Zubi ne mushrikin ai ta ga ya tabbata ba mushriki bane kenan da mushrikin da zai ce eh saboda haka mutum kare boye addinin za don wani mutum ina jin tsoron wani mutum mukulisi lahu dinan walau kariyar kafirun ko da kafirai sun yi رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار
رفيع الدرجات بالعرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفي على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد الكثير rabi'u daraja ce Allah mai mai madaukakin darajojin mulki ki Allah ko kuma Allah mai ɗauka darajojin mala'iku sun fi junansu annaba ma sun fi junansu tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd sannan mutane ba muminai sahabbai ma sun fi junansu lokacin da abubakar yake shugabantar su sauran malamai kowa kowa da kowa ma wallah fasala ba da kuma ala ba da Allah shi ke ɗaukaka darajojin masu daraja rafi'u daraja zul arshi Allah shi ne ma'abocin al'arshi halitta mai girma al'arshi yulkin ruwa min amrihi ala man yasha min ibadi Allah shi ke jefa rayuwa ta musulunci a zuciyar wanda ya ga dama a cikin bayansa rai iri biyu ne akwai rai haiwani rai na rayuwa irin na dabba kowane mai rai yana da wannan irin rai din amma rai na wahayi wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina sai daga baya kuma a jeho mutum rai na na wahayi to daga nan shi kam ya zo mutum kenan wanda in aka yi masa maganan addini zai yi don yana da rai amma wancan wanda yake da rai irin na dabbobi ba shi da rai na wahayi ko an masa magana ba zai ji ba don babu mutumin mai ji din a cikin zuciyarsa wannan daga waje ne kawai yake da kunne ba da kunne a ciki saboda haka in Allah ya ga dama zai jefa wa bawansa ruhi na wahayi na rai a ti amrun bai fala ta sajidu subhanahu wa ta'ala yan ba shi kun yasjud malaikatu bir ruhi min amri a jefa mutum rai irin na imani yulkin ruwa min amri ala man yasha min ibadihi li yunzira yawma talaqi don ya bada labari a labarin gargadin ranan gamuwa, ranan da mutanen sama da mala'ikun sama da mutanen ƙasa za su haɗu, ranan da musulmi da kafirai za su taru a wuri ɗaya, ranan da Allah zai zo da mala'ikunsa da shuhada'u a taru wuri ɗaya, ranan gaban kowa da kowa ba wanda baya wannan wurin, kowa yana wurin, ranan gamuwa kenan, yawan tala, yawan bari zuna randa mutane za su fito za su fito kwalo-kwalo daga cikin kaburburansu za su fito kwalo-kwalo daga cikin kaburburansu ɗaya su yar zamin bishai ba wani abun da zai koya wa Allah a cikin shaninsu gaba ɗaya ba itatuwa ba wurin koya ko da da wurin koyan ma Allah ba a boye masa balle ma yau ba wani wurin koya dan kasar taftaban da ta yi biya iwajen wani amta ƙasar gabaki ɗaya ba rami ba kuri ba dutse ba itace fili ne gaba ɗaya za su taso daga kaburbura za su zo inda za a yi hisabi ba da yi wani ya fiye lamin shi in an zo wajen hisabin ubangiji tabaraka wa ta'ala zai yi kirari limanil mulku yau wane ne da sarauta yau a can duniya za ta gance sarkin gari kaza sarkin gari kaza sarkin gari kaza shugaban kasan gari kaza masu mulki to su duk sun mutu ko ba a yi sabon naɗi ba kowane batara ke ran da ya mutu to ran da sarauta ta mutu sarauta ta mutu to dukkan sarakuna dukkan masu iko sun mutu ikon su ya mutu ba iko a hannun kowa ko ba a tada mutane balle a naɗa muminai mulki sai an tada mutane an gama hisabi da a naɗa sabon mulki da za a aita san mara aita na iman wa mulkan kabira to wancan mulki an rushe ba sauran mutum ko ɗaya mai mulki wannan na janna kuma ba a yi hisabi an ji janna an naɗa su ba tsakanin wannan wuri ko irin mulki na gangan din wa zai amsa cewa shi sarki ne babu wa zai amsa shi mai iko ne babu limanil mulkul yawm shi yake tambaya shi yake ba kansa amsa don ba babu wani wanda zai motsa wanda shi ni ya ce limanil mulkul yawm yau kowa yake da mulki mulki nawa ne ne illahi alwahid alqahir na Allah ne alwahid guda daya alqahari wanda ya rike bai rinjaye akan bayin huwa alqahir ko kai ibadihi لمن الملك اليوم لله الواحد القهير اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب لوجزي كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب sannan ubangiji ya ce yau fa za a saka kowace rai abin da ta aikata kowace rai in ta aikata alheri za ta ga alheri in ta ga sharri ta aikata sharri za ta ga sharri ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم yau kowa zai ga aikinsa in ka yi mai kyau za a ga mai kyau in ka yi mummuna za a ga mummuna al-yau ya kullu nafsi bima kasabat la zulma al-yau wannan sarauta guda ɗaya da ta saura ba mulki ne irin na zalunci ba mulki ne irin na adalci mulkin Allah zai adalci kowa a a auna mata kayansa ya gani da kansa ake ikraki ta mata karanta littafinka da kanka ko baka iya karatu ba sannan za ka iya wannan karatun ka karanta dukkan laifukanka da kanka iraki ta baka wa kabe bi nafsi kal yawma alayka asima kai da kanka in ka karanta za ka gane kai wa kanka hisabi in mai kyau ne za ka mai kyau din ne in mara kyau din ne za ka gani kuma kai wa kanka hisabi la zulmal yau inna allah sari allah sari'ul hisabi mai gaggawan hisabi ne zai wa mutane hisabi a cikin rabin rana irin na duniya ranar wata ana.
وأنذرهم يوم لازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير Manzirhum وأنذره يا ملازمة إذ القلوب لدى الهناجر كاذبين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير وأنذرهم يا رسول الله كيوم كان مكة غرجدي كيوم غرجدي da mun gargaɗi yau malazimati ranan ranan da take kusa kusa azimati lazifatu lahira fa tana kusa ubangiji yana cewa ma amru sa'at illa kalamhi basari aw aqrab kar ku zamani lahiran ko wata wata ba ke mai nisa ba dai wa kifta wa ido ba ba ta kai ba ma kowane mutum yanzu in numfashinsa ya fito ya ki komawa mai kenan ya mutu idan numfashinsa ya ya fito ya ki koma ko ya shiga ya ki fitowa mai saura mutuwa to daga nan ya zo magari kiyama kan farkon kiyama kenan da ka mutu domin kabari shine alqabru alqabru awwalu manzilin min manazil al-akhirah idza kana khairan fa ma ba'dahu khairun min idza kana sharran ma ba'dahu sharrun min mai zuwa lahira kabari shine farkon masaukinsa idan kabarin nan ya yi daɗi to abin da zai biyo baya ya fi haka daɗi in kabarin nan ya zan wahala to abin da zai biyo baya ya fi wannan wahala alqabru in ma rawdatun min riyadil janna aw hubratun min hubarin nar dama shi kabarin zai zama ne kaman rauda irin ta aljanna wato kamar misalin falo kamar dai mutum ya je ya je gida ya sauka kamu a shirya masa masauki inda za a kai shi din nan to wurin da aka fara kai ka din nan ka dubi yadda wuri yake in akwai kujeru masu kyau akwai shimfiɗa mai kyau akwai abin kele-kele a wannan inda za ka huta din to ɗakin da za a kai kama haka yake in ko inda za a kai ka jira a gyara din in ba komai sai kura sai wani abu to can ma za ka yi da ne ka sauka kan gadon kara da mummunan wuri to haka kabarin yake in ya zama alheri na gaba ya fi shi alheri ya zama sharri na gaba ya fi sharri ya zama rauda na riyadil janna aw hafrat hufratun min hufarin nar ko ko ya zama wato rami ne wanda yake haɗe daga wuta wato ba za a je wuta a dawoma ba sai bayan hisabi ba za a je aljanna a dawoma ba sai bayan hisabi amma dan aljanna yana kabarinsa yana sanye da abin da yake faruwa aljanna yana ji yana gani dan wuta bai ba je filin kiyama ba yana gani abin da yake faruwa a wuta yana ji yana gani amma ba yanzu النار يعرضون عليها بالغدو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار كافرين يعرضون عليها ذا نونا مسودا دي safe da yamma su ga inda za su koma amma ba za a koma ba sai an yi hisabi Allah ya ba mai kyau azwaji lazibat wa azwaji malazibat idil qudubu da dal hanajiri lokacin da zuciyoyi suka ji tsoro suka ji tsoro suka yi kaman za su fito da kansu su je su ga me yake faruwa ne annan fili zuciyoyi suna kaman za su fito kajimina suna cike da tsoro sun kulle tsoro a cikinsu hanatir sun zo makwarkwada kamar za su fito su ga menene yake faruwa wannan fili ne saboda tsoro malis jalimi na min hamimin wala shafi'in yuda kafirai a rannan ba su da wani masoyi wanda zai zo yake to Allah a dube ni a sake shi ko a dube ni a rage masa ko ko a'a mai ceto aboki shine hamim hamim masoyinka wanda kana da iko akan komai naka yana da iko akan komai naka saboda soyayya to ba zai yiwu ya tsaya maka a gaban Allah a raba ka da wannan bala'i ko a rage maka ba a kuma mai ceto shi akwai ceto a lahira babban mai ceto na farko annabi Muhammadu sannan annabawa ƴan uwansa sannan sahabbai, sannan waliyai, sauran malamai da masu imani da alkur'ani da surori da abubuwa masu ceto dai, amma duka wanda za a ceta yana da sharadi, wanda zai ceto yana da sharadi, wanda za a ceta wa sai yana da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tanfa'u shawar illa man yadallahu rahmanu ko radiya lahu qawla sai wanda aka aka yarda masa yana da kalmar la ilaha illallah shi za a cece shi wanda zai ce don kuma sai an ba shi izini yake ji illa man min al-rahman sai Allah ya yi izini ake ce don sharadin wanda za a ce ta yana da la ilaha illallah sharadin mai ceto sai ya samu izini daga Allah amma cewa ba ceto wannan ba gaskiya bane akwai ceto musulmi za a cece shi kafiri ne ba a cetonsa ba a jin kowaye ɗansa kowaye ubansa ba za ke yi ba kafin ya lahira. Min hamimin wala shafi'in ba'u ba wanda zai zo yi magana a karɓi maganarsa a keki kafiri ko a kawar masa da azaba a kansa babu. Ya zama kayan tulayuni ma tun fitilo, Allahu ya bil haq. Ya zama kayan tulayuni Allah yana sani da komai da komai har har irin ibtawar ido na sata din nan fa Allah yana kallon kowa da kowa duk abin da kai da idonka in kai ishara na sharri ya sani khainatu layun wa ma tukhfi sudur yadda ya san abin da yake ishara ta ido haka abin da zuciya ta koyi ma Allah yana tare da shi tun ba yi tun ba yi niyan za a yi isha zuciya ma Allah ya san shi balle ya fito ya zo zuciya balle fa iya fito baki wala ma tukhfi sudur wallahu Allah yardi bil haqqi sai shari'a na gaskiya na adalci kamar yadda dama shanin sa ne adalci subhanahu wataala a ranar da za a yi fatu makkata akwai wani sahabi da shi ne marubucin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiransa Abdullah ibn yana rubutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka zo rubutu a cikin suratul mumin walaqad karayna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alna nutfatan fi qararin makin thumma karayna nutfatan alaqatan wa karayna alaqatan mudghatan wa karayna al-mudghata idaman wa kasawna al-idama lahaman thumma anshana khalqan akhar to da wannan abubuwa duk sai ya rubuta Abdullahi ibn Abi Sarhi ya rubuta yace thumma anshana khalqan akhar din nan sai abin ya bugi zuciyar sayyidina Umaru saboda kusacinsa da annabi kusacin zuciyarsa da annabi kamu wahayi ya fito daga bakin annabi sai ya bugi zuciyarsa yake kalkana kar sai Umaru yake fa tabarakallahu wa sanul khaliqin yayi yi mamaki yadda aka jeranto halittar ɗan adam ruwan mani ya zama gudan jini gudan jini ya zama nama nama a lafta kashi akan nama a lafta wani naman akan kashi a shiryo fitowarsa ya fito kina ɗan adam sai da wani da yi wannan sai sai ya ce fa tabarakallahu azal khaliqin da kuma na bizar ya rubuta abin da annabi ya faɗa da ya zo kane ce rubuta abin da Umaru ya faɗa ya ce ya Rasulullah nan gaba maganan ka zai rika rubutawa a maimakon maganan Allah ko maganan Umaru ne zai rubuta kan maganan Allah ya kai ba ni da magana Umaru ba shi da magana maganan Allah ne rubuta sai sai ya kulle a zuciyarsa abin namu ya zama abin da ya zama sai ya gudu jarida jarida ya koma makka yana makka daga nan kuma sai ya ƙara wani laifin akan wannan ranar fatu makka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake lokacin da Abbas ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dattijo kai masa wani abin alfahari mana wato surikinsa Abu Sufyan wanda ya musulunta yau yace abin da zan masa abin alfahari duk wanda yake gida Abu Sufyan ya tsira duk mutumin da ya shiga cikin harami ya tsira duk wanda ya shiga cikin gidansa ya kulle ya tsira amma wani da wani da wani ya ba da suna ke wa'annan ko kun same sun tukukuye a jikin rigar kaba fito da su kashe su Abdullahi ibn Abi Sarhin yana da cikin sunan da aka bayar sai sai na Usmanu sai ya kawo shi gaban manzo Allah ya dungurar da shi gaban manzo shi ga Abdullahi ibn Abi Sarhin aka kawo shi ya tuba ya Rasulullahi annabi sai ya shiru na kawo Abdullahi ibn Abi Sarhin ya tuba ya Rasulullahi annabi ya shiru da aka dare talwaito to ba shi kenan ba shi kenan da aka sallame shi sai sahabban suka ya rasulullah wannan mugun mutum wannan mugun mutum wanda ya kaza ya kaza shine yanzu ka sallame don magana sai na zo ba ku gana shiru ba ai shirun da dai ina tsammanin wani zai dauki takobi ya tsare mini shi kamun a gama magana sahabi ya ce ai ma ya rasu abu ka nuna mana kai mana ishara ko da ido mana ya ce annabi ai ba ya yin ishara da ido ba ya ha'inci annabi Allah ba ya ha'inci ma tukfi sudur wallahu yaqdi bil haqq Allah shine mai shari'an gaskiya kamar yadda yake la zulma al yawma innan la zulma kullum ma Allah baya zalunci komi na gani komi na da ne mutum ya tasarrufi cikin kayan wani ba da izinin wani ba shine zalunci amma mutum da kayan sa ai ba zalunci dama naka ne kai da kajinka ne kace a kawo guda uku ko guda hudu ka girgiza wannan kazar ka ce wannan aje a yanka a soya ka girgiza wata kuma ce wannan a yanka a gasa ka girgiza wata kace a yanka a dafa ɗayar kuma da girgiza wannan kusa ke sai yi kwai to su waɗannan da wanda za a gaza da wanda za a dama da wanda za a soya laifi mai suka yi wanda aka yi ta tafi da gwai wani alheri dai aka aka je ta yi da gwai kayansa ne ba zai masa jariya cikin kayansa to Allah komi na ta ne yadda yake so fa arul lima yuridu ne amma ya ajiye mana dalilai saboda tabbatar da adalcin wanda ya zo da imani ya yadda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya yadda da duk abin da annabi ya faɗa ya musulunta ya je lahira to wannan ya je zai shiga aljanna wanda kuma ya karyata annabi ya karyata abin da annabi ya zo da shi bai yadda da annabi bai yadda da abin da ya zo da shi ba ya je lahira zai je wuta kaga kowa an masa shari'a da aikinsa lokacin annabi ya ce jabbar karam ai duk abin da za a yi mai shiga aljanna masu shiga aljanna an rubuta sunayensu har alƙalami ya bushe masu shiga wuta su ma an rubuta sunayensu har alƙalami ya bushe ya rasulullah tunda yan aljanna an gama littafin su yan wuta an gama littafin su har alƙalami ya bushe fa fi man amalu dan me muke aiki kuma yake imalu kullu yassaru lima khuliqana ku je ku yi aiki kowa za ku ga cikin aikinsa za ku gane ina za ki Allah zai hore maza inda za ki aikin da za ki kenan mai aiki zuwa wuta aikin wutan za ka ga yana yi mai aiki zuwa ga aljanna aikin aljanna za ka ga yana yi sai dai abin tsoro ba san karshe ba akwai wanda an shirya tun daga farko su kafirai ne har su mutu su kafirai ne akwai wanda aka shirya su musulmi ne tun daga farko har ƙarshe su musulmi ne Allah ya sa da mu akwai kuma wanda aka shirya su kafirai ne sai su kun so su sun zo kusa da mutuwa sai su canja dama za su mutu ne suna musulmi Ibrahim ya shekaru yana kafiri shekara wajen shida yana kafiri abinsa daga ba ya musulunta zai zama ko shi ne ma na biyu a cikin musulmin duniya gaba ɗaya. idan kuma an rubuta mutum ƙarshensa mai kyau ne ko mai kafirce zai juya in ya yi kusan mutuwa iya zama musulmi din wani kuma yana musulunci sai ya kusan ƙarshe sai ya zama kafiri yadda aka rubuta da farko Allah ya kiyaye bayan su da yau ma ka fuskudo wallahu yaqdi bil haqq wallazi taduna min dunihi la yaqduna bi shay Allah shine mai hukuncin gaskiya kafirai dodannin nan naku da kuke bautawa la yaqtuna bi shay ba komai a hannun su balle zai hukunci balle zai shari'a ba komai a hannun su ba su komai ko kansu ba sa yan fanawa balle su amfani wani inna Allah ji Allah ko shi ne as-sami'ul basiru mai ji mai gani dodo baya ji baya gani baya motsi baya taimako ba komai a hannun dodo ko kudaje sun sauka kansa suna cin turaren da aka shafa masa ba zai iya korar kudajen ba. inna Allah ya Allah ubangiji shine as-sami'u mai ji al-basiru mai gani shine ubangijin kowa da kowa komai da komai أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق أولم يسيروا في الأرض وينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق mutanen makka su rika yin tafiye-tafiye na ai suna yin tafiye-tafiye suna zuwa sham suna zuwa yaman su je wani wuri a suka zangi manya-manya ba kowa ga rijiya ba kowa firin matsalafin wa kasirin mashi su je su duba mana in sun tamba me yasa wannan wuri ya zama kango ga ko manya-manyan gine-gine wannan su manyan kafirai ne suka saba wa annabinsu Allah ya halakar da su haka kuma in suna zuwa za su ga yadda aka yi da mutanen annabi Lut a kiwon da garin su suna zuwa wurin ma wani lokaci da daddare wani lokaci da safe sai su gani mana su tambaya me aka yi ya aka yi wannan ai kafirai ne suka karyata annabawan su aka halakar da su aka yi musu wannan irin abu ko mutu ya je Misra ya ga yadda gine-gine na mutan da yadda Allah ya halakar da su aka bar gine-ginen suka zama aya, je su gani ma, je su gani ma, a wane mai siru bilar da bayan zuru kai ba, su ga kai ba kana aqibatul ladina kanu min qablihim su ga menene karshen lamarin wanda suka riga su kafirci ya suka zama. Kana shadda minhum quwwatan kafiran daɗin ba sun fi kafiran makka ƙarfi na dukiya da na mulki da na gine-gine da komai. Wa azaran bilardi sun bi su gine-gine a bayan ƙasa. Kanar da dubin watan wa'azaran zargi ba aka zama Allahu bi zunubi sai Allah ya kama su da zunubin su laifin su na kafirci. Fa aka zama Allah bi zunubi wa ma kana da min Allah bin waqin. Ba su samu wani wanda zai kiyaye su daga wannan mummunan kamu azazi da muktadir din nan ba. Ba su samu wani mai kiyayewa ya kiyaye su ya karfe su hannun Allah ya hana Allah harkar da su ba. To haka kafiranka na Makka za mu halakar da su kamar yadda muke gaya maka kullum mun tsayatar da annabi wa an ce na wallahi na ma'u mun tsayatar da annabi wani da muminai da suka yi imani da shi sun ma an garan nan akari na muka halakar da saura to haka za mu yi da mutanen ka za mu tsayatar da mutanen ka za mu halakar da manyan kafiran nan kana gari ya rasulullahi wa aka zama da ba ka annabi zamuwa ذلك بأنهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب
ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب me yasa aka yi musu wannan irin halakarwa aka halakar da su abin da yasa haka zalika wannan kanat tati rusulun bil bayyinati manzannin su suna zuwa musu da hujjoji da mu'jiza daga Allah fa kabaru sai suka kafirce wa manzannin kamar yadda kafiran makka suka kafirce maka waɗansu su fa aka zama Allah bi junubihim sai Allah ya kama su da zunubin kafircin su inna inna Allah sani Allah qawiyun Allah mai karfi ne shadidul iqabi mai mai karfin mai tsananin hukuma ne ga wanda ya kafircewa annabinsa kafircewa annabawa da suka yi shi ya za musu wannan halakarwa to mutanen makka su ma su mai da hankali idan ba su bar kafirce maka ba haka zai same su a halakar da su
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين kadan kenan za mu kistanta maka mu dawo maka da wata kista ta fita Musa da Fir'auna ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ولقد حقيقة أرسلنا موسى بآياتنا دعايوهم غدا ولقد آتنا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءوا الله يا باب النبي موسى معجزة غدا ترى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا بينات ayoyinmu muka ba shi hujjojin zama wanda shi manzo ne mun ba shi hujjoji ayoyi mu'ujizozi bayyanatin bayyanannu wa sultanin da hujja mubinin bayyananniya aka buga aka buga aka buga daga ƙarshe dai sai Allah ya halaka da fir'auna da mutanensa a cikin ruwa إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب da muka tafi annabi Musa zuwa Fir'auna da manyan fadawansa Amana babban wazirin Fir'auna kenan wa Karuna babban attajirin mulkin Fir'auna kenan faƙalu wa'annan manyan kafirai abin da suka ce haza sahirun kazzabun annabi musan nan mai sihiri ne ko mai ƙarya ne kamar yadda kafiran makka suke ce maka sahirun to haka su ma kafiran haka suka gaya wa annabawansu sahirun kazzabun wai mai sihiri mai ƙarya فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال
يا ياتنا سلطان لا فرعون وهامان وقالوا وقالوا ساحر كذاب ولما جاءهم من بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستعلوا نساءهم ما كيد الكافرين الا في ضلال yayin da annabi Musa ya zo wa waɗannan kafirai Fir'auna da mutanen ya zo musu da hujja bayyananniya daga Allah din nan a qarutul sai suka ce a kashe shi da a kashe ƴaƴan waɗanda suka yi imani da shi maza mata kuma a bar su rayu a ruktul wa na alladina amanu ma hu qalu sai fir'auna da mutane suka ce a kashe abna ya'yan alladina ma wanda suka yi imani suka ce sun yadda da annabcin da kashe musu ya'ya maza ku bar musu ya'ya mata su rayu wannan fa na biyu ne ba na farkon bane na farko an gaya wa fir'auna masu bugun ƙasa sun gaya masa mulkin nan nasa akwai wani dan bani Isra'ila zai zo shi zai ɓace mulki ya halakar da shi ya tafiyar da mulkin ya tafiyar da mulkin sa dan bani Isra'ila ne zai haka in ji ai zai yi dabara to banda halin kafiri tunda aka ce shi ne zai tafiyar da mulkin ka ai ba ka da yadda za ka yi ka samu ka kashe shi in ka samu ka kashe yaushe zai tafiyar da mulkin naka sai ya sa masu gadi in dai masu bani Isra'ila tana da ciki to ai gadi in ta yi ɗa namiji a kashe in ta yi ya ta mata a bari don haka lokacin da aka haifi annabi Musa kenan da uwarsa ta gaya namiji ne sai ta yi kuka ga ɗana mai kyau amma yanzu za a kashe mini shi sai Allah ya magana da ita wa waina ila muzi an arzi'i bi zakin jalai baqi bi yam wala tatabi wala tazali inna ratu ilayka jahilu min mursalin hatta taji zoro sai Allah ce karki ji tsoro karki baki ciki la ta khafi wa la ta zabi inna ratu ilayki zan mayar miki da danki a hannunki wa ja'iluhu min al-mursalin kuma zai rayu ma in sa shi daga cikin manzanni na to shi kenan a wannan lokaci sai aka ce ta sa shi a cikin akwati ta jefa shi a ruwa أو إلى أمة أرضه بذاك الكريم أكيدهم ولا تخافي ولا تهزني sai ta kira kafinta kafin da zo shirya wa kafin da yadda zai yi a sa masa shimfiɗa mai laushi wanda zai ɗauki jinjiri a sa jinjirin a ciki akwatin sannan a rufe akwatin ta jefa a ruwa Allah zai dawo da shi Allah ne ya gaya mata wannan to banda Allah wa zai gaya maka kana tsoron dan kare halaka ce ka sa shi a cikin akwati ka jefa a ruwa in ba don Allah ya faɗa wa zai yarda. Ana nakar da aka ji masa tsoro ita ce wannan kenan. To shi kuma sai ta yarda ta kira kafin da ya yi mata akwati, ta sa shimfiɗa mai laushi, shimfiɗa da ɗanta, aka kulle ta je ta sa shi a ruwanin kamar yadda Allah ya faɗa mata. Sai mutanen Fir'auna suna shakatawa sai suka hango akwati yana tafiya kan ruwa. Suka je gashi nan sun yi kintuwa, faltagara wa alu Fir'auna ya kuna aduwa muhazana. sun yi kintuwa da ya zo sai aka ɗauko shi aka bude sai aka tada yaro ne da aka tada yaro sai ainihin matar fir'aun ke ai qurratu ayyuhil li wa lakala wannan kayan jin daɗi na ne wa lakala tasluhu wato kar ku kashe shi ina son sa Allah ya kawo min da har gida ina son sa kar a kashe shi to cewa haka shi kuma tana da matsayi wajen shi mai gidan ba kashe shi ba kenan sai aka bar shi aka nemo masu shayarwa suna shayarwa suna suna gwadawa yana ji suna gwadawa yana ji har wata yarinya Maryam yar uwar Annabi Musa ta ce mu ma ba gidanmu akwai mace wanda dan ta ya mutu tana shayarwa ko za mu kawo ta a gwada sai aka kawo uwar Annabi Musa da aka kawo sai Annabi Musa ya karɓi maman uwarsa ya ta sha ya ta sha sai Fir'auna da masu to wannan ita za mu ba ta renon wannan yaro aka ba ta reno ana biyan ta kuɗi tana shayar da tsanda ana biyan ta kuɗi kuma ya rayu ya rayu a cikin gidan fir'aunan har ya balaga ya balaga daga baya abin da ya faru ya faru wanda za mu karanta ya koma kasar mara yanayin da ya shekara goma ina dawowa aka ba shi annabci ya dawo su kai ta gwagwarmaya da fir'auna har shekara arba'in daga a kawo wannan a kawo wannan a kawo wannan da ƙarshe dai sai aka halakar da fir'auna a cikin ruwa abin mamaki ya rayu a gidan fir'auna kuma ya zama annabi mursali sai kuma sabiri uwarsa ta jefar da shi da ta jefar da shi sai ta sa shi a wani rami sai ubangiji ya turo mala'ika jibril yana kawo masa abin rayuwa yana sha har ya rayu shi sabiri da ya rayu sai ya zama kafiri sai ma da ikon Allah ga mutumin da ya rayu gidan fir'auna ya zama annabi mutumin da jibrilu ya rene shi kuma ya zama kafiri wanda ikon Allah kana tsakanin sa'irun kazzab wannan ma jama'a bil haqqi min indina da ya zo da gaskiya daga gare mu in Allah ya zo musu da shi garuktulu ku kashe shi wanda zina garuktulu amna allazina amanu ma'ahu ku kashe ƴaƴan wanda suka je sun yi imani da shi wannan shi ne kiza na biyu ba kiza na farko ne a nan ba na biyun ne a wasu tayo ne ta ku bar ƴaƴan su mata su rayu amma kai da fir'auna illa fi dalal duk kai da fir'auna yake yi Allah ya ɓadda shi ya lalata shi ya zama bai yi bai komai ba bai hana ne Musa idan da ya kansa ba
alhamdulillah alhamdulillah akwai wanda ta kawo Qur'ani ta so ai mata addu'a ya Allah ya saka mu da alheri bayan Allah ya wasu bayan Allah ya wasu dole za su yi addu'a za mu da addu'a ba tambaya ko
lokaci ya riga shi Allah ji mu Allah ji iyaye mu da iyayen iyaye mu da malamu mu da malamu Allah saka wa shehu mu da alheri Allah ji mu maza da mata rayayyu da matattu Allah kiyaye mu da kiyaye addinin mu Allah ke mana imani Allah ya mana kasar mu Allah ya mu zauna lafiya Allah ya yi dukkan bala'i a Najeriya Allah ya saukar da albarka da alheri a Najeriya Allah ya mu zauna lafiya Allah ya karbi addu'o'in mu daga da addu'o'in wanda suke neman addu'a wurin mu Allah ya karbi addu'o'in mu gaba daya Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka da mutum Allah ya dauka musulunci Allah ya karya kafirci bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبقنا في الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
وإني فقير ضارع عند بابك أبي وأرجو الفيض والفض والجدى وما أن منكم راضيا بسواكم فقل لي يا محمود قل لي منتقى وهب لي مقاما فالتقى فرجونهم أتبر أقصاد الفهول من الورى بلا سبب مني مؤفى ومصطفى مبارك نسل المرتدين زويجنا مصونا عن الأعداء شاهد وجوههم ومحمود أفعال كريما على العطاء بجاه رسول الله أحمد ناصري وفاتح إقلاق الولال من اهتدى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تعقينا على كل مؤتلى عليه صلاة الله ثم سلامه وأبقى قديما للأمين ومقتدى عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والساجل الكرام ذوي الأولى